بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأيهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu a cikin kitabun tauhid da shekul islam muhammad ibn abdul wahab idan ba manta ba wancan sati min tike a babi babu ma ja'a min at-taghlib fi man abada Allah 'inda qabr rajul salih fa kaifa idha 'abadahu wannan babu mun gama shi a yau insha Allah zamu tashi babu ma ja'a anna al-ghulu fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah babi dake magana akan cewa lalle wuce gona da iri wajen wato girmama kaburburan salihan bayi wannan yana mai shi da wannan kabarin ya zama wani abin bauta wanda ba Allah ba mala yace rawa malikun fil muwatta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد malamin nan anan abin da yake so ya cika makin abin da ya gabata ne a can ya yi magana akan wato kawus harshe akan wanda ya je bautan Allah a wajen wani kabari a wajen wani kabari na mutumi na gari ko da ko bautan Allah ya je a wajen to ina ga ya ma bauta ma wani ke cin kabari to yanzu cika makin wannan babin ne malam zai kulla mana babi akan cewa duk wanda ya yi guluwi ya wuce gona da iri a kabarin wani salihin bawa ko da wannan annabi ne ya zama yana yawan kara kaina a wajen yana wato nufatan wannan kabarin to ko da bai rike shi a matsayin wani gunki ba to ya mai da shi ya zama gunkin yusayyiru ha awthana ya mai da shi ya zama wani gunki ya zama abin da ake bauta wanda ba Allah ba alwakan shine duk wani abin da ake rika wanda ba Allah ba sawa'un dan adam ne sawa'un bishiya ce sawa'un dutse ne sawa'un wani ice ne kuma bai shi shine alwakan amma as-sanam shine galibi abin da ake yake da jika-jika kamar mutum mutumi ko abin da ya kama da wannan to anan abin da maza Allah abin da malaki son ya kulla maka babi akai ko da wannan mutumin mutumi ne na gari kana kar kai na a wajen kana tsammanin cewa idan ka je zaka zai biya maka wani bukatunka ko zai tunkuɗe maka dukkan shari a haka kuma kana yawan kana kai na a wajen to wannan ya mai da wannan kabarin kai a wajen ka ya zama wasan ya zama abin bauta wanda ba Allah ba ko da kuwa a wato kabarin annabi ne duk da hakikanin al'amari in annabi ne ko wali ne a wurin shi kaga bai ba shi saka ba amma kai dai abu an an juya ta bangaren ka kai da kake kar kai na wajen kana buluyi ma shi wannan salihin bawa to ka mai da shi alma wasan malam zai kulla mana babi zai kafa hujja da hadisi da yazo a cikin muwatta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma la taj'al qabri watana ya ubangiji karka sanya kabari na ya zama wato wani kaman gunki da ake bauta wanda ba Allah ba watanan yu'bad wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba ishtadda ghadabullahi ala qaumin lalle fushin Allah ya tsananta akan wasu mutane ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wanda suka riki kaburburan annabawan su a matsayin masallatayya da suke karkai na a wajen suna ibada a wajen anan wannan hadisi malam haka ya kawo shi daga daga muwatta na imam malik imam malik ya ce mazala ya ce wanda aka sani imam malik shi wa ya ce ma tabi'ai yana cikin atba'u tabi'ina ne imam malik an haife shi 93 bayan hijira ya rasu 179 dan to shi ya ce kawai mazala ya fada ba za a sallaba masa ba sai an je an ga a ina aka samu haka to an ka duba an ka koma can muwatsan zaka ga shi wannan hadisi daga zaidu bin aslam ne daga aza ibn yasa aza ibn yasa to shi kansa tabi'i ne ba sahabi ne ba kaga dai har yanzu akwai sauran rina aka ba to akwai daga cikin wato wanda suke wato malamai sun fitar da wannan hadisi da sanadi zuwa ga Abu Sa'id al-Khudri sun kara abu sa'id bin khudri tsakanin ata ibn yasar da da manzon Allah sai suka sa abu sa'id bin khudri to shi kuma shi ma a sanadinsa akwai yar magana akwai wani Umar ibn Muhammad ibn Suhban shi kuma wato ba amfani da hadisinsa akwai maganar cewa shi kamar shi na duba magana na malam Sheikh Suleiman ibn Abdullah ibn Ali ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab shi kamar ya yana tsammanin cewa wannan Muhammad ibn ibn Umar ibn Muhammad ne ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar to in wannan ne kaga zai zama fika ne to amma dai gaskiya ba shine ba amma kuma hadisin ya inganta ta wani bangare ya inganta ta hanyar abu huraira shi ma hadisin yana da musulun imamu ahmad arwaito daga sa'id ibn ko kuma sufyan ibn uyayna daga hamza ibn al-mughira ibn nashid sai kuma daga shi kuma daga suhail ibn abi salih samman daga babansa daga abu huraira wannan ya inganta cewa manzo Allah ya ce Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad la'anatullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid to kaga hadisin ya inganta jida dai mallan ya kawo hadisin wannan da sanadin kaga bai inganta ba abinda manzo Allah yake magana anan abu biyu ya hada kaga wato kamar yana nuna mana cewa mutukar mutun yana kare kai zuwa kabarin wani mahaluki to abinda zai tike zuwa gare shi shine yana bauta masa saboda inda yana yawan zuwa gana kare kai na a wajen kabarin wannan mutumin to ko dai ya zama yana jin cewa yana biya masa bukata ko kuma ya tunkuɗe mishi sharri ko kuma yana neman albarka da wannan abin to duka waɗannan abubuwa guda uku ba abu ne da ake so ba idan mutum ya kasance aikinsa kenan zuwa kabarin wani domin ya sa masa albarka misali domin kuma ya tunkuɗe masa wani sharri domin ya kawo masa wani alkhairi to yanzu ya mai da shi watan saboda waɗannan abubuwa duka bautan Allah ne ya mai da shi watan wani abin bauta wanda ba Allah ba wanda kaga wannan shine abinda manzo Allah ke nuna cewa in za a yi kare kaina za a yi mubalaga za a wuce gwa da iri wajen kambama wani kabari ko da wali ne a ciki ko da manzo Allah ne a ciki a rika kare kaina a wajen ana tuma ana hawa ana wato ana kallon sa da addu'a to kaga wannan ba ba daidai bane ana mai fuskanta wannan kabarin da addu'a sannan manzo Allah ya gama wannan sai ya kuma hana duk wani abin da zai jayo a kai zuwa ga wannan wakannin sai ke cewa ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid lalle fushin Allah ya tsananta akan wasu mutane da suka riki wato kaburburan annabawa su amfani masallatayya to kaga kaga anan shi ma manzo Allah yana ya hana mu akan duk wani abu da zai kai zuwa ga shirka ne dama idan mutum yana yawan kar kaina ya riki kabari a matsayin nan ne zai rika yin sallah yana ibada a wajen to daga baya abin da zai kai shi cin ma zuwa gare shi ne zama abin bauta wajen a wannan kabarin ya zama abin bautansa to sai ya hana mana wasila da ita gaya din gayan ita ce a hana mu bautan Allah a wajen ko a hana mu bautan wanda ke cin kabarin ko a ce wane biya mu bukata misali a ce shehu usman biya mu bukata ko abin da ya kama da nan sirri abdul qadiri ko wane ne abdul qadir jilani ko wani abu irin wannan a kira shi a ce ka biya bukata kuma ko a jawar kabarinsa to duk wanda yayi wannan to ya bai da shi ya zama ya zama Allah abin bauta ya zama abin bauta shi ma kuma wannan in ya mutu aka to ana ji mishi tsoron kar ya mutu yana shirka babba to haka kuma idan misali shi ba bautan sa yake ba a farko al'amari ba bautan wannan kabarin yake ba a'a zuwa kawai yake yana yawan kare kai na waje yana tsammanin wajen waje ne mai albarka waje ne da idan ya roki Allah a wajen za a amsa to shi ma manzo Allah ya tsine mai irin wannan saboda me saboda inda zai tike zuwa gare shi shine wannan bautar kaga annabi manzo sai ya hana mu abu guda biyu ya hana mu ita gayan ya kuma hana mu ita wasila din hanyar da take zuwa ga shirka an hana ka shirka kuma an hana ka to kaga babu wani abin da ya saura wanda kuma wannan kaga kamar da muka faɗa a katun baya Allah ya anshi wannan addu'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya anshi wannan addu'a ta yanda kuma tsawon zamani ya shekara dubu da yan kai da komawa sa ga Allah amma kaga ba ba a taɓa riƙe shi a matsayin bauta a matsayin waje da ake zuwa ana bautan bautan Allah a wajen ba na'am wani lokaci ana samun wasu suna zuwa suna wasu abubuwa da bai dace ba to amma wannan ba su iska ba su isa zuwa ga kabarin ba kuma hatta hatta wato shi kabarin kamar da na faɗa muku an sa wato ganuwa uku yadda an kakkare shi in ma kace zaka fuskance shi sai ka fuskanci ganuwa ba za ka fuskanci shi asalin manzon Allah ba to kaga nan wani wato kamar ubangiji ya anshi addu'a na manzon Allah tun lokacin tabi'ai lokacin Umar dan Abdul Aziz aka yi wannan da lokacin bani umayya duk aka zo aka sa wannan gine-gine aka aka aka kakara sannan kuma mulkin waɗannan alu sa'ud ɗin nan na yanzu da suke mulkin saudiya ko sun sun kakara sa abubuwa sun ƙara raba jama'a da da kabarin kuma ita kanta Aisha da ma kamar yadda muka faɗa lokacin da aka aka binne manzala a ɗakin nata ai raba ɗakin guda biyu aka yi da aka raba ɗakin guda biyu ba wai an mutu wani kofa ne da ake shiga a je a fita ba a'a shi dai an riga an rufe ko an an raba ɗakin guda biyu ta zama rabi ne nata kawai aka sa abubakar ana sa umar sai ta fita da aka fita kuma sai a ƙara toshe ko ina lokacin daga nan sahabbai sun fahimci cewa lalle a toshe ko ina a toshe ko ina na kabari sun fahimci yanayin koyarwar annabi su akan haka shi sa wato ibn al-qayyim a cikin nuniya yake waka ga cewa Allah rabbul alamin ya anshi addu'an annabi tun daga shi a haƙahu bi talatatul juzrani Allah ya gewaye shi ya sa an gewaye shi da da wato ganuwa guda uku da haka duk wanda ya zo ya ce shi yanzu zai je tambaye maza ya riƙe maza Allah a wajen wannan kabari ko zai je ya tuma ko ya sumbaci wajen bil haƙiƙa bai ma kai wurin ba wato akwai tsakanin shi da maza Allah akwai tazara kaga wannan ko Allah ya kiyaye shi sannan wannan yana ƙara kuma nuna mana wato ba wani abu ne da magabata ke so ba a rika bibiyan wajeje da aka ce manzo Allah ya wasu abubuwa kai ma ka ce zaka je wurin ka ibada kaga manzo in inda akwai inda wannan ya halatta inda yafi kamata ai wannan shine kabarin sa tunda ai gashi yana wajen balle a ce wannan kasakalin sa ne wannan gashin sa ne wannan waye ka galibin ba ba tabbatar ba galibi ana yin kare dai a cikin wannan abubuwa galibi za ga turkawa da sauransu suna da wasu abubuwa da suke kawowa su ce wannan gashin manzo Allah ne wannan kasakalin sa ce wannan butarsa ce ko wani abin da ya kama da wannan galibi wannan ba a tabbatar ba ta fuskar igiyar tarihi ingantatta ba a tabbatar da wannan ba sannan kuma mu a shari'a kasancewa manzo Allah ba kamar wani shugaba ne na duniya ba sauran shugaba wani lokaci idan an bar shi shi ba wanda yake ta nashi ba in ba wani ya sama wato kaucewa ba zai wuya ga an bauta mushi amma shi manzo Allah duk abin da ke alaka da shi to bautan Allah ne duk abin da ke alaka da shi to saboda haka kaga kuma sahabbai ba a samu suna bibiyan wasu abubuwa nashi ba ce maza la taɓa yin sallah a wajen bari in je in sallah wanda aka samu kawai ya tayi irin wannan makamacin wannan shine Abdullahi dan Umar kuma shi kansa wato babansa Umar dan Khattab ya hana shi da sauran sahabbai duka sun nuna masa wannan ba daidai bane saboda yanzu ba za a zo a yi hujja ba a ce idan maza Allah yayi wata addu'a bari ni ba yi addu'a a wajen nan maza Allah yayi wani kilisa a wajen ni ba bari in kilisa a wajen a nan maza Allah yayi wata yayi wani ya sha wani abu a wurin ni ba bari je in samu wannan abin da maza Allah ya sha bayan shi maza Allah yayi ta ne ittifaqan lokaci ne kawai ya dace da wurin ba wai ya nufaci wurin bane to saboda haka bai halarta mutum ya zo ya samu wani wuri da manzo Allah ya wani ibada ba ya nufaci abin da gangan ya ce kawai shi daga nan ya tashi Najeriya kawai zai je kabarin manzo Allah ne da sunan ziyara wani haramun ne wannan haramun ne wannan kuma ba wai malamai ne na yanzu suka faɗa ba tun lokacin Imam Malik Imam Malik shi a wajensa yana cewa shi yana kin a ce ma ka ce ma wai na ziyarci ni daga nan gida na tashi zan ziyarci annabi cewa zan ziyarci annabi a kabarinsa ya ce a wannan mamalici ya ki wannan saboda mai saboda wannan hadisin Allahumma la taj'al qabri wasala saboda yana ganin kamar idan kace zaka ziyarce shi kamar zaka mai da shi kana kare kai a wajen kana ibada a wajen amma idan ka ga zama ya zama zaka ibada ne a wato zaka yi aikin haji daga nan kuma zaka hada da da kuma ziyarar kaburbura daga ci ba ka kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan babu laifi amma ka ce wai daga nan ka tashi ka ka ka gari kai zuwa wani kabarin manzo Allah zaka yi wannan imam malik sauran wasu daga cikin magabata imam malik ya hikato da yawa daga cikin malamansa ya ce wannan bai ga ana yi ba su kaga yanzu wanda kisan shi zai zagi imi tamiya ya ce kar ai wannan da sai ya je fara imam malik imam malik kuma shi ma cewa yi haka ya ga malamansa suna yi malamansa kuma atba'u tabi'ina ne shi tabi'i tabi'ina ne shi malamansa kuma atba'u tabi'ina ne to shi ne yake cewa shi makaruhi ne ka ce wai dan tashi je zartin ma'aiki a kabarinsa a wa ce ma ce maka shi bai ga maka wannan ba mazala bai koyar da wannan ba amma ka ziyarci manzo Allah kamar da kake ziyartar kowace kowace kabari idan ka je kuma zaka yi ladabi kaza cewa manzo Allah ne a wajen in wani babban malami ne a wajen ma ko wani abu ai ka yi ka yi ladabi balle kuma manzo Allah ne a wannan a wannan waje dole hatta magana idan zaka yi kai magana cikin ladabi kuma wato zaka yi addu'a an zaka shiga kamar yadda zaka yi addu'a zaka yi sallama zaka yi sallama wajen wajen wato kai masa ziyara sannan idan ka je za abubuwan da kawai ya kama ya kai ka shi za ka yi ba za ka tsaya kai ce za ka ibada ta musamman a wajen ba eh wannan kaga shi yasa daga nan ake gane himan sahabbai Umar dan Khattab lokacin da aka yi bai'atul ridwan ai akai wani wata bishiya in ba a manta ba Qur'ani ai yayi magana akai wata bishiya wanda suka baka bai'a karkashin wannan bishiya to daga baya Umar dan Khattab abin da yasa kamar yanda Ibn Wadah ya kawo mana a cikin An-Nahyi 'an bid'ah da sanadinsa zuwa ga Umar yake cewa mutane suke nema su canfa wannan bishiyar daga baya kuma suna nema suna kawo su bidoyi gami da bishiya sai umar ya ce da a cire ta saboda ita bishiyan ba ita ce take amfana komi ba wani ɗaya daga cikin abu da ake gane wato fikihu ne umar ɗan khattab kin daga ciki kuma akwai ibn al-wadah inda har wala yau da sauran wasu daga cikin malamai suka ruwaito daga al-ma'rur al-ma'rur yake cewa yana halarci umar ɗan khattab wani lokacin rana ana cikin tafiya sai ya sallah sallah ta kama shi sai kasaru yayi a lamtara da ilafi to da aka gama da ya karanta sai ya ga wasu mutane sun tashi fa fa fa fa sun tafi wani masallaci me ya faru ce ai wannan masallacin an ce mu zalla yi sallah a wajen da aka uwa miki san mu je mu sallah mu samu kowa wani abu tabarruki ko wani abu irin wannan umar yake cewa a'a ai za ku bi irin abin da yahudawa suka bi kenan da sauran nasara ku dinga bin wato athar tasiri na annabawan ku kuna nema ku mai da su wajen ibada a idan wanda sallah ta kama shi a wajen ya sallah in sallah ne ta kama ka hanya ta biyo da kai a wajen kai sallah amma in ba haka ba balle yanzu wala ya ta'ammadha haka yace ya ci gaba tafiyarsa kar ya tsaya waye ce ya nufaci wannan wannan wajen ibada so da aka ce wannan kaga ana magana shi manzo Allah kenan shi kan dakin baki da balle kuma wanda bai kai shi ba kowane ne shi sunansa wali ya zama wali ne saboda imaninsa da annabi to in ba a yi manzo Allah ba manzo Allah ya hana kuma a kabarin sai ce la taj'al kabari wasana ya ce la ta ja'al kabari wakana kar a mai da kabari na a matsayin ya zama wani abin da za a daga bautan wani Allah a wajen wani Allah in aka zo kabar matsala wato a bauta masa misali ya kuma kira wannan kabarin nasa inda za a masa wannan da suna alwakar da aka yanzu ba wani bambanci da kabarin shehu usman da kabarin wane ne wane ne kowaye shi duk yadda muke ganin girman shi a je a wurin kuma a ce za a rika bautan Allah a wajen wani haramun ne wani haramun ne kuma a daga cewa ma shi yana biyan bukata ko yana tukuda wani sharri wannan shirka ce wannan shirka ce haka kuma a daga cewa wannan waje-waje ne mai albarka wani wani zai addu'a ce to ka bari sai in zamu je kabarin wani sai a addu'a wajen to shi kashi wannan wannan haramun ne wannan shi kashi wannan albuqatul mubaraka baka ba da baka ba wani bigire wata albarka sai yayin da kake da nasi daga shari'a kaga mun samu cewa wato masallatan nan guda uku suna da albarka mun samu cewa duk masallatan duniya ma suna da irin tasu albarka idan ka mun samu cewa akwai wasu abubuwa da wasu wajeje da ubangiji ya sanya a daidai wannan lokacin ko daidai wannan zamanin idan kai addu'a za a iya karba kamar ranar juma'a wannan sa'a din da ake addu'a kaga wato shari'a ta halatta mana mu addu'a daidai wannan zamanin wannan lokacin wannan sa'a din to wannan duk abin da yazo irin wannan shari'a dole ta ce maka yi nayi barna bari amma in babu to bid'a ce kuma ana gudu kai zama shirka ana gudun kai zama shirka akwai wanda wannan to shi malamai suke magana wani abu suke kawo ta daidai wannan bangare shin ya halatta a bar a bar wasu abubuwa na addini a ce dan tarihi misali ba wai dan ba dole sai ai wasu malamai da yawa sun hana wannan sun hana a bar wasu abubuwa na addini a ce wannan ga wajen da yan badar suka yi kaza ga wajen da hamza yi kaza a ce a bar shi saboda wani tarihi ga wajen da matsala yi kaza to ko da dai ba mu ce musamman dai abin yana da alaka da manzon Allah wani lokaci yakan zama ibada gaskiya in kai baka yi mutu jahili za su yi inda za a bar shi kawai da sunan kawai wanda bai sani bai je ya gani yanzu kamar wanda ya je Allah ya karama shi sharafa shi ya je jami'atul islamiyya ya karatu za ga yayin da ke karanta littafi kusan ya san ya furci map din abubuwa to amma haka na kuma ka rika zuwa gurin ka ce kai za ka je wurin kai ibada kai wai shi malamai suka hana ko suka ce ba daidai bane kuma galibin abin da ake cewa na na wato gashin sa na wani kaza shi na kan sakalinsa na butansa ko wani abu wani abun tafi ya rubuta akan haka wanda kuma galibi duk ba wani sanadi ingantacce ba sanadi ingantacce da yake nuna cewa wannan gashin nasa ne don haka babu wani amfani a ce za a rika barinsa balle hawo ne ce zai dako ya rika ya rika wato ya zama kamar wani museum wani wuri da aje ana gani ana ana biyan shi kuɗi wannan duk ba daidai bane to wannan kaga dai yana ƙara tabbatar da abin da malai ya kafa mana babu akai kan cewa duk wani wuri da za a je ana kara kaida duk wanda za a je ana duk wanda za a je ana masa wani kara kaina ana zuwa ana masa bauta a wajen ko ana bautan Allah a wajen to wannan wannan zai mai shi da wannan wajen a matsayin wajen bauta wanda ba Allah ba mala yace wali bin jarir bi sanadihi an sufyana an mansur an mujahid daga wato wali bin jarir ibn imamu ibn jarir at-tabari ya fitar da sanadinsa zuwa ga sufyan sufyan at-tauri yake magana nan an mansur ma da ce daga mansur mansur ibn al-mu'tamir an mujahid daga mujahid ibn jabr qala yake cewa afara aitumul lata wal uzza wa tafsirin wannan aya mujahid sai yake cewa a tafsirin wannan aya qala tace kana yaluttu lahum as-sawiq akwai wani da ake kiran shi da suna allat akwai wani wanda ake kiran shi suna allat ya lutu lahum sawiq yana wato kaman kwaba musu wato nikakken alkama ce kaman alkama ce sai ya je ya nika nikakkenta to sai ya dauko wani dan sukari na na dabino wanda wani dan ruwa na dabino ya sa a ciki ko ya dan sa wani mai mai kwaba ya mai da shi kaman gomba ko wani abu yanda jama'a suna suna shi za su ji dadi to sai zama yau nan yana musu wato kaman hidima ga wanda suke zai ɗakin Allah to bayan ya rasu kuma sai suka maishe shi famata sai ya rasu ba aka fu ala qabrihi sai daga baya suka za suka suka tsaya akan kabarin sa suka tsaya suka suka ta karkare akan kabarin sa suna girmama shi to kaga wannan farko girmama shi suka fara yi daga baya kuma sai bautan yazo farko girmama shi suka fara yi daga baya bautan yazo wannan ɗaya daga cikin wajahi na guda biyu da malamai ke fitarwa game da allat in kenan wasu ka ce allat suna wato ta'arifin allahu ne kamar da muka faɗa a can baya wasu suna cewa allahu to wai ta'arifin shi ne allat kama al'azizu ta'arifin shi shi ne al'uzza wasu ke faɗa haka duk da wannan malamai suna cewa babu wani cin karo da juna na farko dai wanda ya fara yin wanda ya wato ya shi wannan mutumin sunansa allat sunan shi allat kuma asali dama wannan Allah din shi yana musu yana musu sun sa musu wannan sunan saboda wannan abin da yake musu to da ya rasu kuma sai aka ya zama kabarin sa na wajen aka je kuma ana ana kara kai na kabarin sa ana girmama shi ana bautan sa ba daga baya to bayan wannan abin ya faru kuma sun sa wasu ɗayan dutse ko wani abubuwa a wajen suka ci gaba da kiran wannan abin da Allah to daga baya kuma sai suka dinga raya cewa Allah din kamar ta wacin Allahu ce kaga yanda kaga yanda bid'a ke zuwa daga zango zango farko aje wani zangon aje wani zangon aje wani zangon daga bai ta zama shirka wannan shine abin da malamai ke faɗa game da wancan magana da wannan magana babu wani babu wani cin karo da juna wannan haka Imam Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito shi da sanadin sa ingantacce daga Sufyan al-Thawri daga Mansur ibn al-Mu'tamir daga Mujahid ibn Jabir malai ce wakaza qala Abu al-Jawza haka zalika Abu al-Jawza ya faɗa an Ibn Abbas kana ya lutu sawiqa lil hajj ya kasance yana kwaba wato alkama ne ga wato maziyarta dakin Allah kaga wannan aiki da yayi aiki ne mai kyau kuma aiki ne da ubangiji wato in an yi dan shi da ba da lada to kaga mun sun gima ma shi saboda nan aikin da yake ba wani abu ne da za a ce dambe ba amma matsalar shine bayan yara kuma suka mai sheshe kabarinsa wani wuri wani abu da za a rika tabarruki da wannan wajen to tabarruki dama duk wata bid'a da shirka da irin nan yake farawa abun nan guda biyu da duk wata bid'a ta shirka daga ita ke farawa ko dai a ce ana neman tabarruki ana neman a neman albarka ta hanya in an rabe shi ko kuma a ce ana kamun kaba da shi wannan abubuwa guda biyu suke kawo shirka a duniya babu na uku kwata kwata suke kawo shirka shi kuma Allah ta'ala ya riga ya kamar yadda ya faɗa a cikin hadithul qudsi yace ana aghna shuraka ya'ni shirka man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka duk wanda ya wani aiki ya ma Allah gama dai ya masa shirka to ubangiji zai bar masa wannan aikin nasa ba zai karba ba to kaga wannan shine abin da yake wa an ibn abbas hadisi daga abdullahi dan abbas qala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wata hadisin wa kaza qala abul jawza malan ka tsinka alwala zaka bai ce ga wanda ya rawaito shi ba imam bukhari ya rawaito shi saboda ka babu wani matsala wa an ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma قال yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za'iratul qubur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wanda suke ziyartar kabari daga cikin mata wanda suke ziyartar kabari daga cikin mata wal muttakhidina alaiha al masajid da wanda suke rikan kabari a matsayin wajen da za su rika yin sallah ko ibada a wajen kaga guda biyu wasurja da wanda kuma za su rika zuwa suna wato daukaka kabarin da wasu fitilu a yi wani fitilu ana a wani candle ko wani abu saboda wurin ya kara bankaye kila ma a wasu shuke-shuke a wajen in ka je ka ganshi kamar wata aljannin duniya eh to wannan kaga sai shiga cikin la'anan ubangiji sai shiga cikin la'anan Allah da manzon shi malai ce rawahu ahlus sunan ahlus sunan suka ruwaito wannan hadisi yana nufin imamu abu dauda da tirmidhi da da ibn majah suka ruwaito banda nasa'i wanda wannan wannan lafazi da malai ya kawo da Allahu za'iratul qubur ta an samu shi daga wato Abu Salih Baga daga Abdullahi dan Abbas shi da kanshi ma bai je daga Abdullahi dan Abbas ba kuma ga dan rauni da ke fama da shi to amma Abdurrazzaq ya fitar da shi daga Ikrima daga Abdullahi dan Abbas dan haka ya inganta kuma an same shi daga Abu Huraira da irin wannan lafazin la'ana Allahu zawaratul qubur haka Allah ta'ala ya la'anci mata masu yawan ziyartar kabari hadisin ya inganta ta wannan ta wannan siga Allah ta ga manzo Allah yana la'antar masu ziyartar kabari mata maza su wannan ya halatta kaga ba ba akwai hadisi da tabbata ba cewa da can na hana ku ziyartar kabari ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah eh eh wannan shi ma za mu zo mu magana akan sabanin malami akan wannan masala akwai maganar cewa ana maganar ziyarta ne mutlakan a sake ko ana maganar yawan ziyarta yawan ziyarta don irin wannan ana yawan kawo mana a ce ana ta matan wa za su shiga ko ba su shiga ba ila masu masu gadin kabarin ko wani abu wani lokaci suna dan dan samu tsamar su da matan wani na ganin shi la'anar lahu za a rasul qubur da haka ba za su shiga ba ta kuma tana ganin wasu dalilai wasu malamai ko sun hada ta mata to a irin wannan an samu sabani irin wannan sai ka bata da abin da take ganin shi ya farin jaye a wajenta abin da ya dace kenan ba kai ka ce za ka yi banga-banga ba kuma na eh za mu zo mu ƙara bayani akan wannan insha Allah eh akwai magana cewa ba su wannan shine manhaji magana ne na su wasu daga cikin malamai Imam Ahmad a ɗaya daga cikin magana da ta shahara a wajensa cewa bai halarta ba kwata-kwata ma su ziyarci kabari kuma ta suka ziyarta ba a wurin wasu malamai ta yi kabira ta yi babban laifi saboda mai saboda mazalla ce la'anallahu ko la'ana rasulullahi zairatul qubur wa zala ya la'anci wani mata masu ziyartar kabari kaga nan abu uku aka gwama kaga ga ziyartar kabarin aka la'anta duk abin da aka la'anta to ya zama kabira wato dama me me tarihin kabira wajen malamai kabira babban laifi a ce za a shiga wuta ko a ce an tsine ma wanda ya haka ko kuma a ce Allah ya tsine mishi ko manzo Allah ya tsine mishi a dai samu wani wa'ili wani razani da ke an dangana shi da wannan laifin to wannan ta nake gane cewa wannan abin kabira ce eh da haka yanzu akwai abubuwan da muke ganin kamar ba kabira bace kabira ce da gaskiya akwai akwai ƙarya ƙarya kabira ce ba ga muna ganin wasu abubuwa kamar ba wasu masu girma ba da gaskiya akwai mutum zai yi bawali ko zai yi bayan gida kawai babban mutum kuma kawai a ga ya saki wato al'aurarsa haka a gaban mutane wannan kaga kabira ce kamar da makaranta a mutum a haka daga ciki akwai ya ma ki tsayawa ya tsarki yadda ya kamata kaga duk wani abuwa muna ganin kamar kabira bace amma kabira ce to kaga nan mazala sai ya hada abubuwa guda uku na farko ziyartar kabarin ya la'anta wani mai ziyartar kabari na biyu kuma masu zuwa suna ibada a wajen saboda hadisi ya ce la tusallu ila alqubur kar ku yi sallah kuna fuskantar alqaburbura kamar alqibla a wajen ku to an sallah azhar la'asar an hana kai a wajen to balle kuma ka je kana roƙon wanda ke cikin kabari kaga in ba ga aula ke na uku kuma shine kuma ka dauki wasu wasu candle ko wasu fitilu ka kawata wannan wajen kaga wannan shi muna maka cewa kabari ba wata kawatawa bane shi yasa manzo Allah ya aika sahabbai suke cewa ku je duk inda kuka wani kabari wato an kawata shi ya ma dan wani tudu to ku baje shi eh ba wanda zai ce shi dan shi ya shafafe da mai ne ai wani shi shi da bai ta a garin shi bari a mashi wani kabari nashi wanda ya wanda ya turu sosai yadda ya fi na saura a sai an shafi shi shi ba za a haka ba haka zalika kawata kabari kawata kabari kawai mutum ya zama kabari aikin sa kenan kawata kabari bayan kasar ta riga ta cike da cikin kabarin kuma sai ka kawata mushi za ka kawata mushi haka wannan duk ba daidai bane kuma mazala mazala biya la'anci me masu yin wannan wato in Allah an tafi ana nufin cewa ba in mutum yana yi ko yana fa cikin razani mai girma ubangiji in ya da shi to haduwa ba za a yi wanda yake bai da hujja Allah ya tsare mu na'am sai ma nace fihi masail a cikin wannan akwai masaloli da yawa da za a fada al'ula na farko tafsirul awtan fassaran alwatan alwatan shi duk abin ake bauta wanda ba Allah ba kaga manzo Allah sai ya ce la taj'al qabri waqana kar ka sanya kabari na zama wajen da ake kada kaina ana bauta min mai wuka abauta ma Allah kaga wannan shine fasaran alwakan sabanin wanda ke cewa in an je wurin kabarin manzo Allah in aka roke shi ko aka yi wasu ibada a wajen mutukar baka ce mishi Allah ba wai zaka iya yin wannan kaga wannan to ya kifa mun ba daidai ba manzo Allah cewa la taj'al qabri watana kuma wannan shine abin da da magabata suka fahimta sahabbai duk abin da suka fahimta kenan shi za suka duka kakkare shi in ba ka mu yi amfani kakkare manzo Allah kowa bai sai ya zo inda yake inda ana manzo Allah wannan abin ai da sabai suna son yan baya baya su ma su zo su samu albarka ko da dai ba mu halama zallan ba to ko kasar shi ma mu daje mu dan tumurmusa a ciki inda ya halatta amma me yasa suka hana saboda ba a yi mishi wannan ba a yi saboda kar ya zama wani wani hanya ta shirka ba zalla kuma shi da wani abu na shirka ba su baya su to in maza Allah ya kira nashi kabarin a matsayin cewa idan ana zuwa ana wani ibada wanda ba ta Allah ba ya kira wannan kabarin da wakan to ina ga kuma waninsa waninsa kaga bin babu aula shiga kenan kowaye shi duk yanda ake gani yana da girma to inda ana bautan wani Allah a wajen to ya zama waka amma kamar yadda muka muka faɗa wannan bai da bambanci tsagutu a wanda ke bautan wani Allah ko wani masu bautan Annabi Isa ai dan gudu suke bauta ma amma shi Annabi Isa ba shi dan gutun ba saboda saboda shi bai yadda ba lallaka idan aka zo ran lafiya kaga zai zai yi wato albara'a zai yi wato hannun riga tsakanin shi da waɗannan mutane to shi ma da aka maza Allah kasancewan kai kana zuwa kana wato kiraye-kiraye kana bautan Allah a wajen kabarin ma'aiki wannan bai mai shi ya zama shi a karan kansa shi ya zama wakannin ba bai zama ba kai dai a wajen ka kai wani shi ne shedan ne ya raya maka haka dama kuma shedan bautan da kake boyi wanda ba na Allah bai na zuwa wajen shedan ne da haka ka rike wannan kabarin a matsayin watan watan kuma shi ne shedan da ya raya maka wannan ibada الثانية نبي تفسير العبادة تفسير بوتاه wato duk abinda duk wanda ake bauta ba wanda ba Allah ba ai idan aka je wurin kabarin me yasa manzo Allah yake cewa wato la taj'al qabri watanan yu'bad in aka je ai za galibi ba ba ya da cewa wannan kabarin wai shine asalin ubangiji ake bauta ba abinda ake masa shine kankan da kai da ake masa risna masa da ake masa roƙansa da ake yi a ce yayi kaza wannan shi ake masa al-khudu' wa tadhallu wato da zaka je na farko dai zaka je ka risna ka ce yawa ne yi mana kaza za ka je ka ɗauki ƙasan ma ka ɗansa a jika ko wani abu ƙila ba ka guzi da ƙasan ka sa a ruwa ka sha to kaga wannan shi ake shi ne ibada to kuma dama gayan bauta abu guda uku kaga alkhudu at-tazallul sannan kuma ka yi shi mahabbatan wata azima ka ba ta kankan da kai gare ga wannan abin bautan da ba Allah ba ka kaskanta zuwa gare shi sannan kuma kana masa kana girman bashi ne kana kuma son sa baki da to kaga wannan kamar shi abun bauta wanda ba Allah ba wannan shine gayan ibada duk wani abin da zaka je wurin kabari kana masa irin wannan yawa ne mun kaza yawa ne mun kaza to kamar da shi ka bauta masa kuma ka sani ba الثالثة أنا أكو أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه maza Allah bai wato ne matsari ba sai daga abin da ake jin tsoron ya faru wato ya san cewa tunda sauran sunnonin al'umma al'umma wato na yan adam abinda ya gabata a cikin sunoninsu shine suna daukan kabarin waliyansu da annabawansu suna karkai na aure suna mai da shi wajen ibada to maza Allah kuma ya san cewa zai iya faruwa da shi shine sai kuma yake neman tsari ga wannan abin kai faru da shi kaga wannan kuma ba dan ba dan kuma yaya wannan addu'an ba kuma Allah ya karba addu'a shi kaga da haka ya faru duk da hakika ne wani zai ce ayin aka je ana samun waɗannan kuburiyuna in suka je kabarin wato ma'aiki suna wasu ibada wato ai koya dai sun fuskance shi amma mu a wajen su fuskance shi ba saboda akwai tazara kuma ga tazara sannan kuma ga kuma wannan shamakin da ke ciki wa ajaba rabbul alamin du'a'ahu wa ahatahu bi thalathati jidran inji ibn al-qayyim ubangiji ya amsa addu'arsa sallallahu alaihi wasallam الرابعة نهل قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد yanda manzo Allah ya hada wannan abun da kuma rike kabarin abin wajen da ake bautan Allah a wajen wato abu bi kamar da na faɗa mana manzo Allah ya faɗa na farko yace alwafat aje a dinga bauta ma wani Allah a wajen wanda dama shine makurar abin da zai bayu ga wani wanda ke zuwa yana ziyartar kabari duk wanda ke zuwa yana bautan kabari ko kuma afon yana zuwa yana ziyartar kabari yana ganin wannan kabarin zai bashi wani falala to abin da zai bayu wata rana shine ya bauta masa to mazala sai ya faɗi asalin wato gayan da ake tikewa zuwa gare ta sannan kuma sai ya faɗi kuma wato wasila din hanyar eh kaga mazala sai ya hada su kaga mazala sai ya hana mana wasila ya hana mana kuma ita kuma gaya kamar yadda Allah ta'ala da ya tashi ya hana mu wato wato wato zagin zagin wato allolin wanda suke ko kuma abun bautan wanda suke abun bautan kafirai yace kan mu zage su saboda kas su zagi Allah ta'ala adwan bi ghairi ilm kas su zagi Allah su ma kaga anan anan ai saboda wasila ce za ta za ta bayi zuwa ga shi ma Allah zage shi to sai aka hana mu saboda zagin Allah shi kashi haramun ne sannan kuma wani abin da zai zama dalilin da zai zama an je an zagi Allah shi ma haramun ne sai aka hana mu abun duka guda biyu na'am sai al-khamisa na biyar dhikru shiddatil ghadab min Allah subhanahu wata'ala a wannan akwai ambatan wato wato tsananin fushi na ubangiji anan malai yana sai mu san cewa ana tabbatar ma Allah ta'ala siffan ubangiji siffan wato fushi siffan fushi siffa ce ta ubangiji kamar sabanin wasu daga cikin makabatan asha'ira asha'ira sun suna ganin ba za a ce ma ubangiji yana fushi ba sai dai ka ce ubangiji in yi fushi ma'ana zai daukan sa idan ba za ka ce ubangiji yana so ba sai da ka ce in yana soyayyen ubangiji na muna magana cewa a maganan asha'ira asha'ira magabatan wata saka muna dini a wannan kasan Allah saka musu alkhairi amma kuskuren su dole a faɗa abinda suke cewa su ga wanda yake duba tafsiransu da sauran littafansu wai ba za a siffata ubangiji da siffan algazabu da almahabba ba almahabba shi ne a ce ubangiji yana son kaza ubangiji na son wanda ya kaza ubangiji na son wanda ya kaza ubangiji na son wanda ya kaza ko kuma ubangiji yana yana fushi da wanda ya kaza yana fushi da wanda ya kaza to ba za a ce haka eh sai duk wanda yake shi ba ash'ari ne da gaske to ba bai kamata a ji shi kuma yana awatin cewa shi ba ash'ari bane kuma a ji shi kuma yana tabbatar da wannan abubuwan da sai ya zo ya amma sai yanzu zaka ji kawai suna cewa ubangiji yana son kaza ko ubangiji baya son kaza kaga shi ma ya dan sassako al-ghadab su wasu na cewa wai ai gabab kamar wani wani ne ya saka wai wani mahaluki ne ya saka fushi kaga kamar wai ya saka kamar ya baka wani umarni ubangiji kuma wace bashi umarni ba wanda ya bace bashi umarni sannan kuma shi fushin wai kamar wato jini ne in ya wato ya tafarfasa a ga wai wai jannayanka nan jijiyanka duk ya fito idanka ya kada to wannan kaga ai gazawa dan adam ne amma shi ubangiji a ce mishi wannan sai da a ce al-intiqam al-intiqam shine wai vengeance kawai ya dau fansa to wannan duk ba daidai bane al-ghadab wannan dama idan muqaddima wata daidai ba muqaddima in ba ta daidai to shi ma ba ta daidai ba wato matashiyar da akan shi ka gina wannan magana naka in ba ta daidai ba to kuma wato sakamakon ba zai daidai ba al-ghadab dan an ce ubangiji al-ghadab ba shi ke bayuwa kan cewa fushi shi inda inda mahaluki bane yanzu ni idan ne fushi za ka gani wani lokaci in mutum ya fushi sai a yi sauri a kwace wani abubuwan da ke hannunsa saboda an san zai wasu abubuwan daga bayan zai da dama in ma matarsa ce ta bata masa rai za a yi sauri in abokinsa ne zo mu fita zo mu fita saboda sai ya je aika aika daga baya ya rika bin malamai kuma Allah ya tsare to kaga wannan kaga dan adam kenan ko mahaluki in ya fushi shi shi wato yakan zama ya ya fita daga wasu abubuwa na hankali amma shi ubangiji duk ba wannan bane shi gababinsa nasa na musamman ne kuma gababinsa yana ya samo asali ne daga siffa ta kamalinsa e ba wai siffa ce ta na kasa ba mu kuma gababinmu siffa ce ta na kasa mu a wajenmu shi ba ubangiji siffa ce ta kamala saboda karka ji cewa idan kai kai kai kai kai ya gaza ne karya maka da hukuma sai ya ce to bari ya da maka hukuma sai ya ga za kai saboda ya nuna maka cewa kai bawa ne shi ko ubangiji ta wannan fuskan ubangiji ke fushi amma mun kaga ta fuskan da muke fushi ta fuskan gazawa ne an riga an kai bango a ce ya riga ya kai 90 shi dole yanzu yau ba dole ba za a zama lafiya ba to kaga wannan shine shine abu haka zalika soyayya to kuma a cikin soyayyan a cikin wato soyayya ko kiyayya ko kuma ci fushin wani yafi wani kaga ana cewa aka yi ishtadda ghadabullahi ala qaumi kaga to ana samun wani yafi wani tsanani kenan fushin da ubangiji zai da dan bid'a ba daidai yake da fushin da zai da wanda ya shi masa shirka ba wanda ya masa shirka fushin da zai da shi yafi tsanani akan wanda ya wannan kuma su da suke fassara cewa al-ghadab shine al-intiqam daukan fansa to in wannan ne ai da ubangiji sai fada ubangiji ba shi halce mai halce yaran mu ba to sai ya gaza kuma ya sauka da qur'ani bi sanin arabiyyin sai ya gaza fadan wannan sai kuma yaje kuma sai an masa wani lauya sai wani ya zama masa lauya kai ba miki kan zaka ma ubangiji lauya to kaga duk wannan ba daidai bane ubangiji ya ce fa lamma asafun taqamna minhu yayin suka fusata mu sai muka daukan sa akan su kaga fusata yawan daban fansa kuma daban eh na'am as-sadisa na shida وهي من أهمها يا دك تشين واتو مفي واتو مهمنشن بابن معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان kasancewa siffan inda ake inda aka bauta mai Allah din abin da ya jawo aka bauta mata ita wannan Allah wannan gukin na Allah Allah ta hiya min akbar al-awthan wanda ita ta a cikin kabar a cikin wato gumakan ta fi girma ta daga cikin gumakan da ta fi kowanne girma a lokacin da suke bautan gumakan to sai kaga abin da ya jawo wannan me ya jawo girmawa shi da ake yi wani abu da ya ake gani ya ma ubangiji sai ake ganin in an bi ta shi ubangiji zai ja wasu bukatu to kuma sai wannan ya bayi ko aka zo aka kuma ana bauta mu ana bauta mata to kaga wannan zai ta ka fahimci cewa duk wata bauta kamar da muka faɗa ko dai na mata baruki ya jawo ka bautar ko kuma kana neman tsani da na wannan mutum to duk wannan hanyar guda biyu hanya ce da ubangiji ubangiji cewa yayi wai za su halaka ibadi anni fa inni qaribun wajibu da'wata da'i idza da'an in za ka roƙi Allah daga hannu kawai ka roƙe shi ko manzo Allah ba ce ka roƙe shi ba sallallahu alaihi wasallam to ta wannan babu da zaka ji ana cewa wannan bautan Allah ne da haka ba a ce ba a manzo Allah shi wannan kuma biyayya ne zaka yi manzo Allah shi soyayya zaka yi manzo Allah amma baka cewa ya manzo Allah ba ni kaza a'a manzo Allah ba zai baka batun da shi yanzu ba duniya yake ba eh sannan kuma dama ko yana duniya shi yana bayarwa da umarnin Allah ne asalin mai bayarwa al-mughdi huwa Allah wanda asalin ke bayarwa shine Allah ta'ala السابعة نبقي معرفة أنه قبر رجل صالح ya kamata mu cewa wannan mutumi mutumi ne nagari aikin da ya kuma sunansa aiki nagari ina muka fahimci haka saboda yana yin hidima ga maziyata dakin Allah eh har ibnu ithmin ke cewa kaga abun abun mamaki wannan larabawa ke yi wannan abun da cikin jahiliya amma yanzu yana ba ƴan wasa larabawa mutanen Saudiya fada yana cewa yanzu kaga idan maziyarta dakin wato maziyarta dakin Allah suka zo mun kuma yanzu sai mu zo abin da yake riyar ɗaya ne sai mun bai da shi riyar kaga ba daidai muke ba da kaga da kuma suna kyautatawa amma kuma ɗan kasuwan su ibnu ita muke cewa alqawlu fi dake cewa ya kamata mu daina mu ba tunda anan kaga shi aiki na gari yake yi har wanne ya bayu ake gani yana da wani matsayi wajen Allah to mu ma kuma ya kamata yayin da aka ziyarci dakin Allah mu da muke mun fi jama'a kusanci da dakin Allah ya zama muna ana samun laushin ɗabi'a tare da mu in wani abu ne karamci za mu tsada mu zama opportunist haka mu zama muna wato intihazi yuna attamina na na takwas annahu ismu sahibul qabri wa dhikru ma'na tasmiya yace kuma ya kamata a fahimci cewa wannan shi shi wannan Allah Allah din suna ne na wannan mai kabarin kamar da muka faɗa shi shine asalin mai suna daga baya aka zo aka mai da wurin ana neman tabarruki a wajen ana wasu ibada a wajen daga baya aka wani mutum mutumi a wajen ana bautan wannan abin daga baya aka ce ma allahin ma daga sunan allahu shirka wato hawa hawa hawa hawa haka take zuwa to asali amma dai sunan allah ne sunan mutum ne wa zikiru ma'ana tasmiya da kuma ma'anar tasmiya abin da yasa aka me yasa aka ce mishi allah saboda yaluttu sawiq yana wato wannan kwaba wannan wannan wato alqama alqama da التاسعة نترى ما لما كانك لعنه زوارات القبور yanda Allah ta'ala ko manzo Allah ya la'anci masu yawan ziyartar kabari kaga nan malama ya ka maka wani abai can an ce za'irat masu ziyartar masu ziyartar kabari nan kuma an ce zawarat masu yawan ziyarar kabari daga cikin mata wannan babu wannan magana akwai sabani a cikin ta shi ne a wannan hadisi da malama ya kawo kamar da na faɗa akwai akwai akwai wato rauni ta bangaren sa amma hadisin ya inganta ta wasu hanyoyi ya inganta ta wasu hanyoyi an Abdurrazzaq ya rawaito shi daga Ikrima daga Abdullah ibn Abbas ya inganta wannan sannan kuma an rawaito daga daga Abu Hurairah shi ba an rawaito ta daga Abu Hurairah shi wannan hadisin almuhim da ya inganta cewa manzo Allah ya ce la'ana Allahu zawaratul qubur to ziyartar kabarin shine malamai ke sabani me manzo Allah yake magana imamu ahmad abinda fi mashhuri a ruwaya daga wajensa daga wasu daga cikin malamai cikin magabata ma akwai wanda masu kwata-kwata ma ba su halatta ma ce da ta kabari da yawa akwai a wani lagar su ne wato fatawan yan hanabila cewa su haramun ne ma baki da kuma kabila ce da yake da ta kabari da haka idan an samu wani wanda shi yake ganin ya sa doka kuma shi shine shugaba to bayan za a iya yan wata sai hakuri amma akwai kuma wani bangare guda daya akwai yan hanafiyuna da wasu daga cikin shafi'iyya da wasu daga cikin malikiya da kuma kauli ne daga imamu ahmad shi ma an samu shi ma a wasu daga cikin maganinsa ya halatta ya ce za su iya ziyartar kabari amma kan su zama in suka ji suna yin wato wato garaje ba garaje ba suna suna wato rashin iya danna zuciyarsu in za ta je ne kawai ta zirga yin wasu koke-koke da tana raki to bai halatta ta je ba amma in za ta iya zuwa ta je ta yi addu'a suka ce ya halatta ta je me hujja suka ce akwai hujja hadisai da dan dama daga ciki anan kaga manzo Allah cewa zawarat me yawan ziyartar kabari to kaga wannan yawan ziyarta ba shi kina an an haranta maka baki ɗaya ba daga ciki kuma akwai hadisin ummu atiya yana cikin sahih bukhari a take cewa an hana muhina an tibai janais wala mi'zum alaina an hana mu mu ziyarci kabari amma ba a cewa dole dole ne kan mu ziyarta ba kan mu bi kan mu bi janaiza ba an hana mu kan mu bi janaiza wato wajen raka jana'iza makabarta amma ba wai ce mana aka dole ne mu zauna a gidan ba amma dai an hana wato kaga wannan yana nuna maka cewa akwai dan sauci a banda wannan kuma akwai hadisin Aisha banda afwan abinda hadisin Aisha ma akwai hadisin wannan matan da bazala ya zo wucewa ya gata tana kuka akan wani wani rashi da ta yi sai ce ba za ki hakuri ba sai ta ce kaja ne ne baka san abin da ya same ni ba sai da bazala ya wuce aka ga mata ai maza Allah ne sai ta zo tana neman ta bashi hakuri sai ka cewa asabru inda sadamatul ula to kaga anan mazala sai bai ce yace mata ta hakuri amma bai ce ka ta ƙara zuwa ta kabarin ba wannan shi ma malamai sun kafa hujja da shi akan cewa babu laifi mu ta tafi zaton kabari sannan kuma an samu Aisha Aisha tana ta zaci ɗaya daga cikin wato ƴan uwanta da ya rasu da ya rasu sai ta ziyarce shi sai aka tambaye ta ba an hana ba sai ce a an hana ma daga baya an bari an hana amma daga baya an bari wannan aisha ne kuma da sanadin ya inganta zuwa gare ta banda wannan kuma a hujjoji da dan dama aka kawo shi yasa zamu ga manya-manyan malamai irin su Imam Shaukani Sheikh Nazim Albani da sauransu suna ganin ya kamata a rarrabe a a ce mace yawan tana yawan zai tanka bari shine aka hana akwai tsinuwa amma dan wajen so ɗaya so bi tare ta ba da tana mata wato wato wato mutuwa wata addu'a ga mamatanta babu laifi tunda ai gashi ma manzo Allah har ya koya ma Aisha addu'an kabari to in idan in ita ba ta je kabarin ba me amfanin koya mata har ya koya mata addu'a ce in kin je kabari ki kaza ki kaza dan haka ba ba abu ne na sabani sosai ba in an samu ɗan uwa wata sun je ɗan kabari sun ce su ba za su shiga ba to akwai mata suka faɗa haka su ba da yawa magabata ba sa son mace ta dinga yawan zuwa kuma gaskiyar magana yawan rashin ziyartar shi ya mata alkhairi to da mata suka je duk inda mata suka kara kai suka dade a waje suka yawa kuma to jahiliya zai zo duk inda jahiliya ya zo to kuma abubuwa ne ka abu da hanya abubuwa bidoyi da shirka da abubuwa da ba a so gaskiya zai zo eh kamar biki ne ai biki ya ga ai farin ciki suke yi ba amma in suka yawa sai ga wasu abubuwa al'adu na zuwa al'adu ba masu kyau ba saboda haka in an ga amma in mace ta kammala cikanta za ta iya zuwa haka ta yi addu'a babu ne wannan ra'ayin gaskiya shi ya fi ƙarfi saboda wannan can aka da suka zo Allah ta'ala ya dace da mu sai al'ashira ka lokaci yayi to sai al'ashira na goma la'anuhu man asrajaha inda manzo Allah ya la'anci duk wanda ya sanya wani fitila dan ya kawata kabarin saboda haka wasu suke gani kamar bawa idan cikin duhu misali za an an tusa su za a sa wani a kabari cikin duhu wasu suke ganin anya ma za a iya sa wani wadan fitila ko wani abu saboda wannan magana na maza Allah cewa la'ana Allah la'ana Rasulullahi zairatul qubur wal mutakhidina alaiha al masajid was suruj as suruj dami na siraj aje a sa wani fitilu to amma galibi abin da ke faruwa shi su a dadin wasu yan candle suke sawa ko wasu yan fitilu in an kawata shi sai wurin ya dan kyau haka to kaga wannan kai kanka mai ziyartar wurin da zaka je kai wasu surkulla a wajen ai an ƙara an ƙara daure ma bid'a gindi da shirka gindi a wajen to kaga wannan shine matsala ya hana amma da za a zo ana buƙatan fitila misali ana buƙata an zo an zo an ga alamar cewa idan aka bar shi ya kai ya yi rashin lafiya rashin lafiya ta riga ta cinye jikinsa to in aka bar shi kai safi zai iya samun tabuwa to sai aka ce za a je a sa shi aka barin a daddare da kamar yadda aka sani da dare ya kamata a bashi da safe amma in ya zama jikin shi zai dan canza to sai a je saboda kiyaye masa jikinsa to idan aka je inda duhu to ai kaga ba za a iya aikin ba to dole sai an haska to haska wannan baya bai shiga cikin wannan babu ba za a haska saboda kowa ya san abin da yake yi in kuma wurin yayi duhu da yawa masu motoci sun ƙara haskawa sosai an an ɗaura fitilla haka kuma mutane sun yawa in an gama kuma a cire eh in an gama a cire wannan shine abin da malamai ke magana amma ya zama aikin mu kenan ka wato wato muje mu sa fitilu a makabarta wannan haramun ne kuma duk wanda ya zama ya raya wannan abin to ana gudun da anan ubangiji da da kuma duk mutane na gari manzo Allah da mutane na gari su shafe shi Allah ta'ala ya tsare mu na a cikin tilata wannan ibn ita muke cewa yana ganin babu babu laifi amma kanta zama tana dan fara da kabarin ai kaga shi wannan an sa saboda hanyar ne shi ko su ko wadancan sun sa saboda kabarin saboda kabarin idan aka sa ga wanda yake gani yadda su masu wannan harkokin suke yi za ka wasu alkanadin suke sawa wasu yan kyandin da wasu tullu za ka an kawata shi idan ka shiga za ka yi wato wannan bautan cikin daɗin rai ga masu bautan in kana son ka san haka ka ga su irin indiyawa ko wanda suke bangaren su za ga suke kulawa da kawata wannan wurare wuri ne wanda yake suna ganin in ba ba kawata ba kamun baka yi har turare a sa har a samu wani abinci mai dan daɗi a sa a wajen haka wani abu in ka zo ka ɗauka ka ga duk wannan ba daidai bane duk wannan da yana ƙara nuna maka cewa mu addinin musulunci addini ne da shari'a ce kyakkyawar shari'a ta zo ta hana wani abu ko ta hana mu hanyar da zai kai mu zuwa ga abu wannan asaddul dari'a ba karamin wato wato jijige mai da addinin musulunci ko a shari'a annabi Muhammadu wasu al'ummar da alama su ba a ba a hana su wani abubuwan ba wasu abubuwa da suke asalin su ba haramun bane amma suna bayuwa ne zuwa ga haramun da alama su ba a hana su ba kaga ga wani lokaci sai aka bar suna yin suna sassaka mutum mutumi suna in suna kallon suna tana musu Allah ta'ala wannan kaga da yawa wasu ba a hana su ba amma mu yanzu dan hana mu wannan duk wani abin da zai bayu zuwa ga ka zama zuciyarka bai rataye da Allah ba ya rataye da wannan Allah an hana ka kuma daga wanda wannan duk da zamu zo babin sa shi ma insha Allah zaka tuna mana abinda galibi muke yin nan kaga a daki mun je mu sama wato yanzu ba ma kan ba ce daki har wato profile WhatsApp WhatsApp na profile namu na WhatsApp kaga baban ya rasu kakan ya rasu ba ba ko wani abu sai zama mutum kawai shi kenan bai da aikin yi kullum sai dai sa wannan hoton ko kuma ya ɗauko wani a mushi wani katon frem ya sa a katon ɗakinsa duk bayan wani lokaci kuma kawai sai ka gani har ya sun gane cewa yana zuwa ya kura ma wannan hoton ido ya yi wasu yan wasu abubuwa kuma ya tashi a wuri to kaga wannan na farko zai bayu zuwa ga ka riga kara kai na wajen kai kanka ka riga kara kai na wajen kana jin cewa kamar kana masa magana shi ma yana amsawa to wannan kaga kaga da maka mai shi alwafin shi ba ba daidai bane ba halin halarta ba haka zalika kuma mu zama ba banda abun da ba banda banda aikin yi sai da kuma mace na duk bayan wani lokaci sai na fama duk wani wanda ya san shi sai na fama in je in dako in sa in dinka tuna mutane shi ina fama mutuwan shi ina son a ce wani lokaci sai ka wasu a ta shi da addu'a a kara musu addu'a to kai ba laifi a musu addu'a amma dai yawan sa wanda yi wato abu ne wanda ba a so gaskiya ya kamata a nisance shi to kuma kan galibi za ga za ka samu in ka je manya-manyan attajirai ko kuma masu alfarma za ga akwai wasu hotuna za ga sun keɓe shi kawai za su ta tarihi amma wata tarihi ne kadai ba gaskiya galibi ka sa hoto wannan ana gudun kai zama shi ma wannan gaskiya ya kamata a kula kuma in mutum na da ta cewa wani dan uwanka ne ko wani danka ne ko abin da ya kamata a hana gaskiya hoto al-asahih a daga cikin maganar malamai hoto babu da za a iya yi amma akwai mutu tsakanin yau na yi hutu da kuma na je na rataye shi a ɗaki na aiki na ke nan je in ganshi in na ganshi in ce mama ta ce yau shekanta kaza da rasuwa a yau tana cika shekara kaza da kwana kaza da kaza kaza kaza duk wannan za ka mai da shi wakan yi ubat saboda kamar yadda muka faɗa ai ibadan shine ka karje ka rusuna kanka a wajen to da zaran ka je ka ba da jinka ai ka rusuna kuma ko kuma ka rika yin cewa ma kai kaman kana tabaruji wannan abu da kake kabar in mahaifiyarka ce kamar wani bangare ne na mata biyayya wace maka biyayya ne a wannan wurin ba biyayya bane ko kuma ka garin gan cewa zaka yi mata iya mata magana ba za ta iya fahimtar ka ko wani lokaci ka ji wannan cewa to a ka ji wannan shawara irin masu su kuma binne binne mamatan a cikin gida kenan to galibi wannan za ka ya ka samu a rasa mata musamman mata wanda ba su musu kullu a wajen ba su musu kullu a wajen za ka kawai tana nan tana zaune wani abu ya sami in wani jikan jikan jikan kai da kake kwance ya mata wani laifi ai kana ji ya gashi yana min laifi yana min rashin kunya a gaban ka to akwai wannan in muna so ba sai mu ta kawo misalai mu ma a cikin amma dai amma dai kai ka san akwai misalai irin wannan eh so akwai wannan galibi akwai wannan masu yin irin wannan a ce ai gashi yana ji kana ji gashi yana mun ko kuma an mata wani laifi ne sai da ce ai ko kai ka taso ba kai saka hana da wannan abu to kuma galibi wanda suke binnewa a gida su haka ya fi faruwa da su shi sa magana binnewa a gida shi ma bai kamata ba a tashi aje a kawai kai ba mu Allah bane tashi ba ka aje aje a cika aje kan makabakata abin da ya kaka huta Allah ta'ala ya kiyaye mu Allah ya kiyaye man tauhidin mu lokaci ya ko to mun zo kan babu insha Allah abinda makanta dai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana duk dai wannan dai yana ƙara abinda ke nuna mana shine mu kiyaye tauhidi da da tauhidi yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma idan duk ka bari ƴaƴanka sun zama ƴan boko sun zama ƴan masu kuɗi attajirai sun zama kaza suna kaza suna kaza amma in baka kiyaye su daga wuta ba babban wuta kuma shine shirka babban wuta da zaka kiyaye su shine ka kiyaye su daga shirka idan ka basu suna yawan wasu surkulle kuma kana da kamasho a ciki wato ka ba su kai ka ba su baka koya musu ba to in ka je ba ka je ka gaba da ubangiji baka da hujja Allah ya sanya muka je mu gaba da ubangiji mai da hujja Allah ya kiyaye mu mu ma yadda Allah ya kiyaye maza Allah Allah ya kiyaye mana duk duk wato gawakin mu yayin da muka rasu Allah ya kiyaye makar wani ce zai mana shirka Allah ya kiyaye malaman mu su ma wannan shi ma wannan yana da ba zamar ruwan dare to yan bid'a suna sa nasu a cikin wato baburan su kuma ku je ku dauko wani malami ba ko malam waye malam waye ku je ku sassa shi ba daidai bane ya kamata a daina maganan a ce ma asa ba Jafar na san ana yi saboda soyayya ne wannan ba wai saboda amma watan wata rana ke gudu kai duk ka zo kai ka zo kai kai kun zo kun gushe wani zai ce ai ba Jafar haka daga babana na yi shi ma ya ce kakan shi haka yake yi da haka shikenan man Jafar ina fa tabarruki ake da shi kaza kaza kaza kaga shi ma Jafar din rayuwarsa yayi akan tauhidi ka kana ne ka bata mishi abubuwa to da haka shi kanshi wannan ba daidai bane gaskiya ka samu wani abu dai ka sa amma dai ka sa mana hoton malamai malamu da suka da suka ƙara rayuwarsu akan tauhidi Allah ya kiyaye su Allah ya saka musu alkhairi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to to ga ƴan Palestine kuma ƴan uwanmu Allah ta'ala ya kiyaye mana su Allah ta'ala ya agaje su abinda yake faruwa da su tsakaninsu da wannan mummunan makiyi da aka yi musu ca an hana su makamai ba a musu komi amma kuma da su an ba abokin gaban su makami yana ta rubutu a kansu Allah ya kiyaye su Allah ya ba su sa'a da bismillah man eh wanda ya tabaruki da wani